أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafi mai tarin albarka wato nabiyu rahma wallafa professor Muhammadu Sani Umar rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala wanda yau darasi na bakwai ne ko cikin littafin idan ban manta ba a yau muna ranar litinin ɗai ga wata na biyu na musulunci watan safar haka ne ko shekara 1445 hijiriya wanda shine biyar ga watan takwas watan ut shekara hudu miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gama katar da faɗan gaskiya da aiki da ita kamar mushkil rasunmu ne yau akwai faɗakaswa da ya kamata mu majunanmu gaba ɗaya akan wannan yanayi da muke cikina damuna abu na farko dai da zan mu gane shine muhara tsarkake tauhidin mu a cikin yanayin nan na damuna akwai maganganun da muke yawan haɗi lasiya ma akan watan mi watan ut wanda in ba mu sa ba maganganun nan suna zama mamu illa wanda za ka ji an ce ai ut ne ut ya zo ut ya zo da ruwa misali ko ko ka ji ana menene le kaza ut dole sai an yi ruwa abinda aka saba ne to a talatal ghaiba aminta hasa inda rahmani ya hada kana kutse tseniya a cikin sha'anin Ubangiji. Kullum ayyuwa kaka ce saboda utu ne ko saboda kaza ne, shi ne ka ce mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi, an mamu ruwa da falalan Allah a kanmu da kuma rahama Allah a kanmu. Shi ya saya mana ruwa, ba wai wata kaza bai zo mana da ruwa ko wani abu makamancin wannan, ko tauraruwa kaza ko tauraruwa mai wutsiya ko wani abu ko wane ne, duk zaka ji ana faɗin wannan maganganun ƙanana. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم wannan magana kana tunanin ta kawai simple ce kawai ka faɗi kaza ne alhali magana ce mai girma a wurin Allah Allah subhanahu wataala ya mana gafara abu na gaba ya kamata mu tunatar da kanmu in muna da halin taimaka ma ƴan uwa wanda suke samun inundation yawan wannan ruwan da ake an fara inundation mu taimaka masu da abin da za su yi gyaran gidajensu ko ɗakunansu ko makamancin wannan ko wani abinci ma in ban mu iyawa kuma mu yi masu addu'a kuma mu kanmu don mu ma ba mu yi ƙarfi inundation ba kakkaji ka cikin gida beton andur for siminti da za a huda burgi vensenki vensenki aka huda wallahi in allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama da tsatsawa zai zubda su ba wai ruwa ba kakka yi bibin wayanta ne ko dubara ka yake cikin kake cikin conform a ka tunkartuna 'yan uwanka wanda suke cikin sai a hankali kuma ka taya su da addu'a kai ma ka taya gari da addu'a shine ka ce menene Allahumma hawalaina la alaina misali Allahumma suqiya rahma la suqiya azabin wala hadamin wala gharq kai ta roƙon Allah la siyama lokacin da ake ruwa lokacin da ake ruwa duk wata addu'a lokacin karba addu'a ne ka tace zuciyarka ana ruwa ana ruwa ba zuwa ba za a yi ta shahuliya ana abin da aka ga dama a ka tsarkake zuciyarka ne ka roki Allah ka roki Allah ta sabbuti ka roki Allah komi duniya da lahira Allah zai baka lokuta ne mustajaba na amsa addu'o'i an gane ko lokuta ne wato na amsa addu'o'i la siyama misali in ka hada ko misali ruwan dare gashi tsakar dare kuma ka tashi kai sallolin dare lokacin da yanzu rabbuna ko lokacin da ubangijin ne yake sabkowa saman duniya kuma gashi in an yi katari ana ruwa kaga ka hada ko ko ka zo misali lokacin bayan kiran sallah ana ruwa ko ka zo bayan sallar la'asar ruwa lokacin karshe na sallar juma'a duk lokutan na amsa addu'a kuma aka ci gaba katar kuma ana ruwa kenan ba sakaki ba zan mu yi ba wannan ba sannan zaka ga addu'a iska in iska ta taso wallahi musulunci ba a bar mu ba kara zube komi sai da aka koya mana shi iska ta taso Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma fiha Allah ina neman alkhairin da ke iskan nan ina neman ka bada alkhairin da yazo da wannan iskan nan da kuma alkhairin da ke cikin ta haka zalika ina neman ka tsare ni daga sharrin menene wannan iskar da sharrin abin da ke cikinta. Nabi sallallahu Alaihi wasallam in ya gami ne ne girgishe ya tashi wallahi hankali shi bai kwanci, addu'a yake ta yi, saboda mi. Falon mara auhu aridan mustaqbil audi ya tuni, kalu haza aridun muntiruna, guda aka tashi halakar da su ko suka ga girgishe ya nuho wurin audiya waji waji kwarurruka nasu, sai suka ce wannan hadarin ai ruwa ne zai mana, Allah ya ce mana mi bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ku bari da abinda kuka yi gaugawan nema ne a cikin shi iska ce wadda ke da kwai azaba mai radadi a cikin ta komi ta zo tana dammara shi tana watsa shi da izinin ubangiji ta shi yasa in ya ga iska ta taso ko hadari aqbala wa adbar ta hankalin shi ya tashi kenan in mun ga hadari ne ta addu'a سقيا رحمة لا تقيا عذاب ولا حدب ولا غرق اللهم حوالينا لا علينا ميتعدى الله سبحانه وتعالى يسا albarka ce ya zo mana da ita a cikin damunan nan an gane ko bayan an gama a yi mutarna bi fadlillahi wa bi rahmatihi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka ya mana kama katar darasin mu na karshe idan ba mu manta ba mun yi darasin bina'ul ka'aba ginin ka'aba ko da marhaloli marhaloli ina ka'aba aka fara gini ina aka yi ina aka yi daga cikin ruwayar da suka zo an gina ka'aba kusan so goma ko tun wannan din duniya zuwa yau an gina ta kusan so goma akwai wanda suka inganta akwai wanda su inganta ba akwai misali ginin mala'iku ko akwai ginin adam akwai ginin wa annabi ibrahim akwai ginin wa wato kamun quraishawa akwai wanda suka yi kamun quraishawa ga na quraishawa ga na kusai ko sannan mun wuce dai darasin darasin satin da ya wuce mun faɗo su kusan su goma gine-ginen da aka yi na Ka'aba. Yau insha Allah za mu tashi darasi na bakwai ne ko? Ko na takwas. Qaulul musannif rahimahullahu ta'ala fadar mana Allah ya ji ganshi da yake ce ma wannan darasin titar ɗin shi khulwatuhu bi gharihi ra'in wa bada'ul wahyi kebantar annabi wato keɓantar annabi a cikin gari hira ko wanda ake ce ma gari hira an gane ko wa bada'ul wahayi da fara yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi sai ya fara ma malan da hadisi ya ce ma an aishata ummul mu'minina radiyallahu anha cewa daga Aisha uwan mumune Allah ya rada ita annaha qalat take face take fade awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min alwahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm farkon abinda aka fara yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayin shi a cikin sha'anin wahayi mafarki wanda ingantaccen mafarki a cikin barci sai ta ce ma fakana layara ru'uyar annabi bai kasance ba zai yi wani maholki a cikin dare illa ja'at misla falkus subih sai ta zo kwatankwacin ta fetewa alfijir sai ya ga wannan mawalkin tak-tak an gane ko daman mun sa mawalkin mine ne annabi in yi mawalki ai mine ne gaskiya ne wahayi ne mu ba da annabi in yi mawalki wahayi ne karkashin wannan muna da mi muna da misalin annabi ibrahim alaihi salam da ɗanshi ismail allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ta ibrahim zaka kama ne falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara an gane ko safat ce ko sat to Allah mana gafara yayin da suna tahiya tare shi da annabi Ibrahim da dan shi Ismail ya fara girma ko sai ya ce ya kai dana ni na gani a cikin barci na cewa ina yanka ka fanzur ma za tara ka yi tunani ka gami kake gani to da yake nan mai imani da ya san mawalki annabawa ne ne gaskiya ne sai ya ce ya abati fa'al matu umar satajidni insha Allah ina sabiri ya babana kai abin da aka umarce ka kai da shi shine yanka ni kawai yanka ni kawai ya san yankawa ba yaro karami dan gulam da shi yace yanka ni baba wannan umarni ne na ubangiji ba mu isa mu tsallake ba ifa'al matu umar ya ce da sanda zan ka same ni a cikin masu haƙuri kaga Allah wallahi Allahu alamu an shi ya zalar salata Allah shi kaɗai ya san inda yake samun zance shi kai yanzu a irin imanin mu na yanzu duk wanda baban shi ya ce naga naga ina yanka ka Allah mana gafara eh shine ana hikayar nan kusan layya ko wani uba ne sai ya turo ma dan shi bai san shi uban ne bai da ragon layya sai ya turo wa ɗanshi mai san ya gune ya inni a rafil manami an ni azba ya ɗana ni na ga cikin mawalki ina yanka ka ɗan da ya tashi mai doba uban ce ai baba kai ba annabi ibrahim ba ne ba ni ba annabi isma'il ba ne ba kudin ragon ka suna zuwa gobe kaga ba ya ce ba ba turo mana rago ba sai ya mai wannan hikima shi kuma ya ba shi amsa ya ce kudin ragon ka gobe zan su zo to kaga shi da yake annabi ne shi ma yace ya abatu fa'al ma tu'ma to wannan kenan an gane ko muhalkin annabawa gaskiya ne sai ta ce di ya ga wannan muhalkin ya tabbata ummuna aisha ta ci gaba da cewa summa hubbiba ilayhi alhala sannan sai aka yi menene sanya mashi son keɓanta daga cikin mutane an gane ko son keɓanta daga cikin mutane daga cikin wannan zaka gani idan Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe ka a cikin al'umma zaka ga yanzu misali dukanmu akwai wata shababiya da ake tashi da ita cikin abokanka na shabab sai a hankali kawai yan yoyo ne normal to idan Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe ka sai ka ga ko da kana tare da su amma kana huta daga cikinsu an gane ko gashi eh tare ake yan yoyo din ne sai za a je iya ne ka ce masu wallahi wani uzuri ya kama ni sannu sannu kana huta to zabi ne na ubangiji yana sanya maka bi zuciya tatatta don ka yi mi don ka san mi zaka fuskanta a rayuwarka don haka koyau kaga Allah subhanahu wataala ya sanya maka irin wannan abin to ka gode ma Allah kuma ka ƙara rike addinin Allah yadda ya kamata a ga rasulullah da Allah ya tashi bashi wahayi sai ya same bai san zama cikin mutanensu saboda mutanensu a lokacin kowa sai a hankali kowa sai a hankali makka a cakuɗa take ‘yan daba ne ‘yan mine ne ‘yan mine ne Allah mana gafara sai a hankali bautar gumakai to shi kuma Allah sai ya bashi irin wannan hankalin ingantacce sai yake gani yau da in zamna cikinsu ina ɓata lokaci na akwai asasarar in zamna cikinsu ai wallahi ko gobe zaka samu mutanen da zaku zamna zaku zamna da su ayi awa ɗaya awa biyu ba a ƙaru ba da wani abu na addini ko wani abu na rayuwa ba abu kan zaman ka bane mun gane ko ko gobe wanda zaka zamna da su a zamna ayi lokaci kawai a shari'a ake ta zubdawa ba abu kan zaman ka bane kai mu ne ilfoke forsaman ka nemi wanda za ka ƙaru da su mahma ya kun ka zamna tare da su ilfoke ka samu wanda ko da zaman ne za a yi na duniya za a cakuɗa shi da menene da an jima can kashi an ɗan sanyo mi wani abu na lahira da an jima can kashi wani ya ɗan tunatar da juna daga wani ɗan abu na wato ka gyara addininka amma ka zo ka zamna da mutane kawai kawai daga eya ne sai eya ne wannan ya yi hira eya nan shi can wannan ya yi hira ya yi kaza can Allah mana gafara sai ka kasance cikin wanda kallabal rana ala qulubihim sai ya kasance zuciyarka ta yi tsatsa idan zuciyarka ta yi tsatsa kuma kai baka isa ka saurari ba abin da zai kara ka kai baka isa ka zamna cikin mutanen da za su kara ka ba an gane ko sai ya kasance rasulullah yana son keɓancewa wa kana ya khulu bi ghari hira'in ummuna ta ce mana sai ya kasance yana zuwa shi kadai ya zamna yi zaman shi a ghari hira an gane ko fa yatahannas fihi an gane ko ya tahannas anan yana ibada a cikin shi an gane ko shine malaci ma huwa ta'abbud al-layali zawatul adad shine yace ma ibada ne yake wato cikin wasu darurruka wato masu adadi kwanaki kenan anan qabla an yanzila ila ahlihi wa yatazawwada lizalika kamin ya zo wurin iyallan shi sai ya zamna ɗan kwanaki sannan ya dawo wurin iyallan nashi ya doki wasu abubuwa ana aka ce ma rasulullahi yana tunani domine ne yake yana yana ibada kenan ba wannan tunani ne yake ba ibada ba ce tunda ba aiko shi ba a lokacin tunani akan mi makhluqatullah sai ya kalli abu ya ce wannan ya kamata a ce mi ke tahiyar da rayuwar nan a zo ka ce kaza daga kaza yanzu ka dubi kaza kaza ya ne kawai yake wannan tunanin an gane ko tunani ibada ne amma akwai wani abu da mutanen yan uwana mu suka doke shi halwa sai mutum ya ce ma ya shiga halwa wa ya saka a'a kai tunani ka ji tsoron Allah ka san akwai wani abu da ake cewa an shiga halwa ko malam suyar ka san halwa halwa kawai mutum ne ya tattare ya kaurari masallaci ne yake shiga ko daki ya zamna ya ta tunani ya ibasan da wannan tunanin da annabi yake shi kuma ba shi bane aka ce ma wanda aka saka aka ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatul li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar kuma ka doka misali Allah subhanahu wataala da yace mana afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ibn mas'ud ne ko ibn umar akwai wanda yake zuwa ya ta kallon rahumi da an tambaye shi lahiya ya ce baka ji mi Allah bai ci afala yanzuruna ila al-ibl kayfa khuliqat shin ba za ka zo ka kalli rahumi ba ya aka halicce shi misali wa ila as-sama'i kayfa rufi'at ya aka yi aka daga sama bi ghairi amadin tarawna hakuna ganin ta babu wani gimshiki ya aka aka daga rihi ne babu gimshiki wa ila al-jibali kaifa nusibat ya ne ka je ka kalli duwatsun nan ya aka yi aka caccaka su waljiba da autada aka sanya duwatsu su zama masu danne kasan kamar kusa wa ilal ardi kaifa sutiat ka kalla ya aka yi aka shuhu da kasa an gane ko wal ardi wal arda farashnaha an gane ko an shuhu da kasa ka duba ka ga ya aka yi ta bata yi can bata yi wane ne ta wane ne ta zubda ka ta kada ka ta yi gilgiluwa ta kada ka fazakir sai Allah ya ce fazakir inda ma'anta murakir to wannan kenan rasulullah yana zuwa min sai ya dawo wurin yallan shi ya doki gutsunin shi sun mayar da ila khadija fa ya tazawwad li misliha sai ya zo wurin khadija ya ƙara ɗauka wani guzurin da zai she ya yi kwanakin nan nashi na tunanin shi ƙala nam hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghari hira har sai da annabi gaskiya ta zo mai a lokacin rasulullah yana cikin kogon hira fa ja'ahu al-malaku sai mala'ika ya zo mashi fa qala sai ya ce mashi iqra ikratu qala rasulullah ya ce ma ana bi qari'in annabi ya ce ni ba mai karatu bane ban iya karatu ban mi zan karanta ƙala ya ƙara ce mai sai annabi ya ce afon fa'akazani sai ya kama ni shi mala'ikan nan ko fa ghattani sai ya matse ni isilin ghatta taghtiya ana cewa lullubewa kamar lokacin ana ce ma nuwaye ghatta in mutum yayi nuwaye me ake ce ma in ya nutse a cikin ruwa na'am in mutum ya nutse a cikin ruwa asal larabci ana ce mai ghatta ya nutse saboda abu ne wanda yake mi yanke numfashi in mutum ya lullube cikin bargo ana ce mai ghatta saboda ya rihe kanshi to nan matsa sai ta ɗauki ghatta saboda matsa tana in matsa ta yi matsa ba irin matsa ba irin wannan ka gane simple dole numfashin ka yi ya dan fara rirkewa to shine yace sai ya matse ni har irin wannan numfashin ya fara wato rikewa hatta balaga minni juhdahu har sai da ya mani iya matsa bakin gurguren shi ka duba kaga matsan mala'ika fa matsan mala'ika za a koya ma rasulullah karatu aka matse shi matsa ta mala'ika kai kuma yanzu zaka koyi karatu an bigi danka ka zo ko ki zo wai malam ya dan bigi danki ya mashi bulala da bata kai ko da da duk duk ya malami aski yanzu ya iya bulala hamsin a uku ne suke kai muku ƙara ku ce ɗauki ɗanki ki je ki koya mashi eh an zo a sauke maki nauyin da Allah ya ɗora maki maimakin ki girmama malami innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yunsakhani idza huma lam yukrama faqna li da'ika in jafota tabiba waqna li jahlika in jafota mu'allima shi malami da likita in baka girmama su baka wulakanta su wai ke yanzu tsakani da Allah uwayenmu mata ku ji tsoron Allah a mata sai zuwa kai ma malas fiye ban san ba ko yanzu ba za su kawo zuwa tsakani da Allah baka jin kunya a ganka wai wanda yake neman tarbiyyatar da ɗanka wai ka zo ka zo hada wanda zai sauke maka abinda Allah subhanahu wataala ya dora maka ka zo hada amma yanzu da madance ko mushe na lakwal ya ɗan tattabke shi anya wai ana kai ƙara a lakwal a bal tusiruna alhayata dunya wallahi ku shirya mi zaku ce ma Allah bal tusiruna alhayata dunya da sannu ku ku fifita rayuwar duniya ako wal akhiratu khairul laka min alula gashi za a koya ma lahira wanda za a cetar da kai ranar tashin kiyama kai ka zo kana fada an bigina ka ai wallahi uwaye mu mata mu ji tsoron Allah ku sauya hammaza ko to uwaye umuman mu ji tsoron Allah mu sauya wanda ya kula da tarbiyyar ɗanka wallahi ba makiyinka ba ne ba ba makiyinka ba ne ba Allah rasulullah ya sha matsan mala'ika ɗanka hayya har da ce ƙur'ani ba ya kai makashin da zahin kashin a tattara shi duka bai kai matsan nan ta mala'ika ba ka duba rasulullah cewa sai da ya matse ni iya gwalgwadon iyawar shi matsan mala'ika kai dan ma jikin annabawa ne yana da ƙarhi wala in kai ne mala'ika ma tsaka watsewa zaka explosive za ka yi to to wallahi mu ji tsoron Allah uwayen mata an maza malam sphenet mu ji tsoron Allah gaba daya mu girmama malaman nan da suke koya ma diyanmu haƙƙi ne wanda Allah ya dora mana mu zan mu sauke da kanmu wallahi idan baka sauke ba ranar tashin kiyama ɗanka ya ga dama ya jayo kwalanka ya kaka wurin ubangiji a hudda mai haƙe shi saboda baka dora shi hanya ba amma duk wani ekol misali for example duk wani karatu na duniya ka dora shi yanda zai yi shi ba ce ba ka ayi lakol ba muna ne ka lakol dole ayi ta wala ta sana si baka min duniya kakkamance da rabon da Allah ya tsaga maka a duniya amma menene walal akhiratu khairul laka wallahi duk dalibin da ya sauke qur'ani ya hardace shi akai ku tambaye hufaz ku ji duk wanda yake da qur'ani akai wannan karatun inda menene simple yake gane shi tafih kawai simple ne saboda kwallo Allah ya buɗa ta an gane ko a ƙarfafa ma yara su yi karatun addini za ka ga uwayen mu Allah musu gafara a ɗaukan ma yaro mushen faransai mat svt pc ya she kurde suwa ana ɗauka amma da ɗai ba a taɓa ɗauko malam scientific ba aka ce malam zo kama yaran mu kurde kurde kurde mai zon na makaranta wallahi aka yi na mahaukaci Allah mana gafara ya ce lahira mun sha dariya kan a zo gare mu kai ni zaka ce ma Allah ka jera ma diyanka komi na rayuwa amma ka bar su da wannan lahira Allah sa mu hikarin zuciyar mu biya Allah mana gafara kashi ya matsi rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah ya ce mai ma ana bi qari'in ni ho ban iya karatu ba an gane ko fa akhazani saniyatan ya ƙara ta biyu ya ƙara matsan rasulullah ya ƙara ce mai niho ban iya karatu ba sai da aka yi so uku yana matsa shi yana haka a nan abinda zaka gane ko nan wato ana son a maido hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam kan abinda wato za a bashi an gane ko ai da an ce mai iqra ma nabi qari'in malaika ya san bai iya karatun ba Allah da ya turo malaika ya san bai iya karatun ba an gane ko shi yasa aka turo shi nabiyul ummi wannan hikima ce hikima ce ga kai mai neman ilimi kalka ji wahalar ilimi ka sare hikima ce ga kai malami kalka ba ɗalibi ilimi in hankalin shi bai kusan ka mun gane ko ka san yadda zaka yi ka maido da hankalin shi ya dawo kanka sannan ka faɗa mai ka bashi ilimin da kake so kai yanzu kaga dai aka yi matsa misali guda nawa uku matsa ta arziki duk inda hankalin shi ya dawo ina menene wai kake so in yi ni na gaya ma ban iya ba me kake so yanzu da misali ce mai iqra ya tahiya shi da ya ce ma da biqara ya tahiya shi khalas an gane ko amma sai da aka yi wannan sai kansa din malamai suka ce da a maido hankalin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wuri ɗaya ne da ya sake shi a na uku sun ma arsalani rasulullah ya ce sai ya sake ni faƙala sai ya ce mani ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi karatu da sunan Ubangijinka wanda ya ne halitta, halittu gaba ɗaya, lalzi halak, dama Rasulullah mai yake tunani, waye duka wannan halitta. bai yiwuwa a ce wannan gumakan da basu komi su suka yi halittun nan duka wanda su sai gaban ka kai zaka zo ka sassaka gumke ka kuma ka aje shi bai yiwuwa wane ne ya halittun nan sai aka bashi amsa me bismi rabbika allazi khalaq sai ana neman ƙara wata hime aka ce khalaqal insana min alaq ya halicci mutum da wato abin da yake gudan ruwa an gane ko min nutfatin amshashin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira an gane ko yace iqra wa rabbukal wa rabbukal akram kai karatu da sunan ubangijinka wannan al akram din wanda yafi kowane karamci al akram karshe kenan alladhi allama bil qalam wanda ya sanar da rubutu da alqalami allama al insan malan ya alim ya sanar da mutum abin da kwata kwata shi ma bai sani ba suratul alaq daga aya ta dai zuwa ta biyar aksab komai daga nan rasulullah sai mala'ikan ya bace an gane ko wanda mun gani a sirar baya can da ya zo ya ga mutum a sama a ƙasa gashi nan dai shi ba sama ba shi ba ƙasa ba ya ce ana jibrilu anta rasulullah rasulullah ya tsero ta inda ya zo in ya zo dutse ya ce mai assalamu alaika ya rasulallah in ya zo ice ya ce mai assalamu alaika ya rasulallah to ka ji abin da ya tunzura shi eh kai yanzu duk abin da ka wuce ka ji ma magana kaga in ire-iren mu ne masu rauna hankali wallahi ka zo gidan zaka haukaci kan a zo ma kwalwata ka zaka cire kawai eh kana ta haya kana wallahi gada da aka yi Allah mana gafara na'am faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yartajifu fu'aduhu sai rasulullah ya dawo zuciyar shi tana makyarkata ka san makyarkata zuciya ka san tsoro ya kai tsoro wa balagatul qulubul hanajir kana shirin hade zuciyarka an gane ko fa dakhala ala khadijah bint huwaylid radiyallahu anha fa qala sai yazo wurin matar shi khadija ya huwaylid da gaugawa Allah ya mata yarda sai yace mata zammilini zammilini lullube ni lullube ni da gaugawa ka san ka tsorata kai tsaye masa sara za ta zo ba tsoro na kirki yanzu kai rashin lahiya zammilini zammilini yana karkarwa an gane ko fazammalahu sai suka rihe shi hatta zahaba anhu rawa har sai da wannan tsoron na firgici ya dan huce daga gare shi faqala li khadija dan da a lokacin ai ba tambayar shi ba za ta yi wai lahiya kawai ya zo a firgici a lullube na abinda kake so shi ake ba har hankalinka ya kwanta an gane ko an gane kamar misali ai in ka lura ina likitocin namu yau wanda ya zo a cikin likitoci likitoci yanzu in ka zo baka da lahiya ba su hara ma mine ne kake ji kaza kaza ya ne suna tsayawa su hara karantar situation ɗinka a hara ta kama felfalgar da ke ko wannan ɗaddaba wannan serum ɗin da cikin iko Allah yanzu ka ɗan dawo hayyacinka sai a ce to mi kake ji kai tsaye an zo a firgice ba a yi wannan ana sa a ɗan kwantar ma da hankali kaga Khadija babban likita kenan Allah Allah ya kara mata yarda na'am da zai sai Rasulullah ya ce ma Khadija li Khadija wa akhbaraha sai ya bata labari al-khabar ya bata labarin duk abin da aka yi kin shi kawai ina zaune kawai mutun ya bullo mani ya mani kaza aka yi kaza na sabko aka yi kaza sai da ya ida sai annabi ya ce mata laqad khashitu ala nafsi annabi ya ce wallahi tsoro nake tsoron kaina nake ina jin tsoro in haukaci ina jin tsoro rasulullah di ya firgita to ka duba Allah subhanahu wataala da ya tashi sai ya hada rasulullah da mi mace mai hankali a kullum in mun zo wurin nan muna haɗi da irin na yanzu ne aka bashi ko wata cewa za ta yi la ilaha ta yi da tun sana ka la ilaha aka yi kaza kaza Allah mana gafara na'am khadija sai ta ce kalla wallah ta ce wallahi ba haka ba zance yake kaji kalla wallah ta ce a'a wallahi ba haka ba zance yake ma yukhzika Allahu abadan har abada Allah ba zai tabar da kai ba kaga sika kaga yarda kaga yadda ake kwantar mutum da hankali ce Allah ba zai taba tabar da kai ba har abada tace hujja ta shine innaka latasilur rahim kai ho mutum ne mai sada zumunci an gane ko wa tahmilul kal na'am wa tahmil kal kana ɗaukan wato duk wata wahala ka sauke ta daga cikin mutane wa tuksibul ma'duma kana yi tsurorotar da wanda bai da mutum wanda bai da sai ka nema mashi abin da zai tsororo ta ya samu abin da zai samu an gane ko wa tuqrid ay ad-dayf kana saukar da bako an gane ko wa taqrid daifa kana sauke bako ka san shi qira li daif menene ake ce mashi qira aka ce ma qira kamar wannan ka san bako ba komi ba ake kama shi ba akwai abin yana da suna da Hausa sama ya shafe ba komi ba ake kama bako kawai wannan dai abin na tarban bako abinci na tarban bako kaga yau in kuka yi bako a gida za a ci tuwon laushi amma shi an ji a nemo mai wata el kaza ko wani fridge ko wani ordebar da wani destar mai yi an gane ko bako to wannan su ne ake ce qira kamar annabi ibrahim fama da bisa an ja'a bi ishilin hanil kawai da baki suka zo mai kan a ce mi kawai ya je yansa aka kawo wato dan soyayyen bankararren eh kayan alatu kawai na'ama tsalla bankararre aka gaso shi aka kawo baki an gane ko shi ne a can mai makama mai makamatul hariri an gane ko cikin da wani bako ya zo mashi yana neman ya ba shi masabki shi ne baitin ya kuce mana yake cewa fawon lazi sannan kira wa hurmatu shekhin lazi sannan kira fara wa hurmatu shekhun lazi sannan kira wa assasal mahajuja fi ummil kura ma inda na litarin ilminal kira ne ko siwal hadisi almuhim kamar yadda ya zo sai yake cewa na rantse da alhurman wannan tsohon nan wanda ya sinnanta abincin sauke baki wannan an mashi mu'akhaza bai kamata bai rantse da wannan wala tahlifu bi aba'ikum wala bi ummahatikum wala bil andad wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun anan ya kamata ya rantse da Allah ne sai ya ce da alhurman shehun nan wanda ya tsohon nan latijan nan da ya sinnanta garar baki yawa garar baki garar baki ake cima abincin to kaga annabi ibrahim yake ni wa assasal mahjuja fi ummil qura an gane ko ya aje wannan wato wannan din hajji a cikin nan ummul qura makka yace ba mu da abin da zan mu ba wa bakon nan na wannan in ba ko yana so ya zo ya zamna mai hira ta dare har sahi babu abincin da zan mu bashi na'am shine tace mashi wa taqri daifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi kana taimakawa akan a tabbatar da gaskiya duk tana haɗa mai falalar shi ne da darajar shi ta yadda take da garanti Allah bai tuzartar da shi fantalaqat bihi khadijatu hatta atat bihi warqa khadija sai ta taho da annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ta zo wurin wanda ake ce mata wanda ake ce mai warqa warqa warqata bin nufailin dan nufail bin asad dan asad bin abdul uzza dan uzza bin ammi khadija dan ammin khadija ne an gane ko bin ammi khadija dan ammin khadija an gane ko shine can mai urjuza sai yake ce mami wastahbatuhu zawjuhu li alimin ta'rifuhu huwa bin ammi hal walid waraqt bin nawfali faqala man allazi tara ya ibn akhi wa ma jara hadithni bil akhbari wa ma jara fil ghari fahina qasta ma jara qala lahu wa akhbara zakal malaku mursalu li musa kana yanzilu ko sai yake ce mashi me وكان وكان امرا تنصر في الجاهليه sai ma wato shi Naufal warqat bin Naufal mutum ne wanda ya bi addinin Nasara a jahiliya wa kana yaktubul wa kana yaktubul kitabul ibrani yana rubuta littafin wato ibrani fa yaktubu min al injil sai ya rubuta daga injila bil ibraniya da ibraniya ma sha Allahu an yaktub ya rubuta abinda Allah ya so da man ya rubuta na daga injila wa kana shaykhan kabiran ya kasance lattijo ne babba qad umiya haqiqan har ya kasance ya makamce fa qalat lahu khadija khadija bint khuwailid sai take ce mai yabna ammi ya kai dan dan uncle dina ya kai dan uncle dina isma min ibni akhika saurara ka ji dan dan uwanka menene yake cewa fa qala lahu warqa sai warqatu bin nawfal yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bana akhi ya kai dan dan uwana ma za tara menene kake gani me ka gani fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba warqatu bin nawfal labari na'am khabara ma ra'a labarin da abin da ya gani fa qala lahu warqa sai warqa bin nawfal yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam haza namusul ladhi nazzala Allahu ala Musa wannan ƙwarƙwaran ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya san koma annabi Musa shi ya laitani fiha jaz'un yace ya kai tuna kai tuna a ce da ma ina cikin samartaka ta ne ina da ƙarfi wannan labarin da zo bane kai tuna laitani akuna hayyan ya ce kai tuna a ce wai ina ma raye ne iz yukhrishuka qaumuka a lokacin da mutane za su hudda ka mutanenka shine ta yake cewa ya laita ni udrikuka iz yukhrishuka qaumuka qala amufrijiyahum an gane ko yace lokacin da mutane za su hudda ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma warqatu bin nawfal aw mukhrijiyahum shin yanzu wai hudda ni za su yi kore ni daga garin makka qala na'am warqatu bin nawfal yace mai tabbas hudda ka za su lam ya'ti rajulun qattun bi misli ma ji'ta bihi illa udiya yace babu namijin da ya taba zowa da kwatankwacin abin da ka zo da shi sai dai an mashi wato adawa an bi shi da adawa wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasaran mu'azzazan summa lan yanshib ya ce ya ce mashi da a ce zan same ka lokacin da zai a hudda ka ya ce wallahi sai na kama ma in ma kamawa kamawa mai ƙarhi sai ma laici ba sun malanyen shi alhali kuma naufal wakatu bin naufal bai jima ba bayan yin wannan magana wakatu bin naufal ta wufiya sai ya rasu mun gane darasin nan ko malam sai ya ce ma durusun wa iba darasussuka da zaka ɗauka da abin kalla ka lura ka gani menene zaka doka daga cikin wannan darasin darasi na farko malam yace ma dalla tasarrufu khadijatu bint khuwailid anha iza'an ma waqa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil ghari ala rujhani aqliha wa husnu tasarrufuha wa fadluha wa salamatu futuratiha wato wannan abin zai nuna ma cewa khadija bint khuwailid abin da ya abku da rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghari a cikin kogo yana nuna ma cewa khadija mace ce wadda rujhana aqliha tana da wato hankali salim hankali ingantacce hankali wanda yake wato mai kyakke an gane ko haka zalika tana da kyaukyawan mu'amala ta sarrufu yanda haka zalika zata nuna ma wato falalar khadija haka zalika yana nuna ma wato eh, me ake ce mishi ingancin wato tun daga fitrarta khadija ta kasance mace ce wato daidaitatta malai ce nabi wa kana min wa kana man arafa an-nas wa kanat man arafa an-nas من أعرف وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ta kasance wato mafificiyar wadda ta fi kowa sanin halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam limakani aminu saboda kusancinta ko saboda ita mine ce gare shi saboda minan shi ce matar shi ce radiyallahu anha wa ishratu halahu da kuma zamantakewar da dai tare da shi kenan ta yi kowa sanin wane ne annabi ka san aka ce menene in kana son ka san mutum halayen shi na ɓoye tambaye matar shi an gane ko mutum halayen shi na ɓoye matar shi ta yi kowa sani ita ke zamne da shi ta gane kirki ta gane banza an gane ko ta san mijinta ras na'am sai wattila'iha ala sirrin wal sirr wal analiya haka zalika da tsinkaya ta labarin da take samu kan shi ko kuma ganin abin da take kan shi na zahiri da na boye wa qad ra'at min akhlaqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa shama'ilihi ma tu'akkid annahu rajulun muwaffiqun wa mu'ayyidun min Allah daga cikin halayen shi rasulullah khadija ta ga cewa mutum ne wanda Allah yake bashi me tawfiki ga makatar kuma mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kama mashi ai tun daga kasuwancin ta da yau da ta san wannan kuma zaman da suka yi ta ga abubuwa da yawa kenan al-mustafa min khalqihi zababbe daga cikin halittun Allah gaba ɗaya al-murdiyu fi siratihi wa sulukihi abin yarda ne daga labarin shi tarihi shi kuma da wato halayen shi rasulullah wa anna man kanat hadhihi al-akhlaq hadhihi akhlaquhu wa siratuhu kuma cewa duk wanda yake da irin wannan halayen masu kyau sirar shi kuma ta kasance sira ce mai kyau la yukhafu alaihi lammatu shaitan ba a jin tsoron abinda wato shaitan zai sanya mai na daga in aka ce lamma akwai hadisin lammatu shaitan ko wanda annabi yake cewa i'adu bisharri wato tattalin sharri wa takzibul haqqi da ƙaryata gaskiya kenan kaga mai irin wannan halayen baya cikin wanda wato zai tattalin sharri kuma ya karyata gaskiya an gane ko au an takuna au an yakuna bihi massun min aljinni kuma me irin wannan halayen ba irin wanda za a ce ba wato yana da shafa ne shafa daga aljannu na'am jazakumullahu khairan na'am wa anna zalika mala yace kuma wannan yatanafa ma ma arafatuhu min hikmati Allah wa arzaqihi fil khalqi cewa mai irin wannan halayen ka samu sharri ya same shi ya yi nisa da abin da yake cikin wato abin da Allah subhanahu wataala ya tsara daga halittun shi kenan fa qalat sai ta ce fi siqatin wa imani da cikin yarda da imani take faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi quwwatin wa ta'akkud da ƙarhi da kuma tabbaci tana da garantin Allah bai kullum ya tabbata rasulullah take cewa mi kalla wallahi ba haka ba abin yake wallahi ma yukhzika wallahi ma yukhzika Allah abada ka sani wallahi Allah ba zai tozartar da kai har abada ba innaka la tasilir rahima kai hone mai sada zumuntan nan wa tahmilu kal haka zalika kana dokan wato wanda ya rauni kana doke mashi raunin nan nashi wa taksibul ma'duma kana tsororantar da wanda bai da wata ƙuri taifa kana wato yi ma bako mai ake ce mashi garan baki nam wato inu ala da wa'ibul haƙi kana taimaka ma wato wanda yake kan gaskiya nam mala ya ce abu na uku da zaka ɗauka dalla tahlilu waraqati li zahiri ma hadasa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil ghari ala sihhati amalihi ala sihhati ilmihi wa fadlihi wannan resultat da warka ya hudu akan abin da annabi ya yi samu a cikin kogo ai shi yace mai wato irin namus din da ya zo ma annabi Musa har yace mai arju an takuna nabiyya hazil umma ina kyauta san kai ne annabin karshen zamanin nan sai yace yana nuna ma cewa warka mutum ne wanda yake da ilimi mai ni mai inganci kuma yana da falala warka abu na hudu malai yace ma اقتدحت حكمة الله تعالى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ummiyan la ya'rifu al-qira'a wal kitaba annabi ya kasance mi ummi in aka ce ummi kamar wanda bai san karatu ba bai san rubutu ba an gane ko wa fi zalika ib'adun li shubhatin shakki fi masdar al-qur'an Allah dan ya kore wata shubha ta shakka daga cikin mi Qur'ani dan kasan gaskiya ne yo wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ya zai iya tsaro wannan zancen ziri na zancen nan har ya ce ku ku tsaro ku kasa tsarawa saboda a lokacin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka san kowane annabi ana aiko shi da abin da ya shahara a cikin mutanen shi ko Annabi Musa aka aiko shi da me sanda tsahi ya shahara sai ka zama mai babban tsahi ake sauraron ka sai sun zawo wa jawo bi sihirin azim sai a saki sanda sai ta canye duka sihirin an gane ko kuma a dauke ta ta zama sanda ai akwai wani babban na sai ce ku duba mana in ta yi ciki in masa ciki bai ma gani da kyau aka ce sandar wata na nan ba ta da alamar ciki yanda ya ashe ta ya doke ta haka take kuma ta cinye mu komai ya ce ba ba sihiri bane wannan ku yi imani a yarda da shi shine menene fa ulqiya saharatu sujjada qalu amanna برب هارون وموسى ko sai ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun an gane ko kenan sai ya ce maka shi kuma annabi isa lokacin me likitanci suka shahara da shi likitanci an gane ko to shi sai ya zo wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhril mauta bi iznillah sai Allah ya bashi makaho wanda bai taba gani ba da ya shahida shi ya mishi adda sai sai ya bude kuturta a mai likitan zamani ma an yana an samu maganin kuturta da annabi musa ya zo ya sha hannun na aka sai su meke ga su ya tsotsi sun dawo annabi isa alaihi salam an gane ko ƙarshen ƙarshen likitoci sai ya tada matacce wanda ya mutu ya ce tashi ya tada shi ya mutu kaga ƙarshen likitoci sai ya ce bi iznillah aka ba shi wannan hikimar shi kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin in baka shahara ba a wurin adab da shi'ar ba a sauraron ka za ka ji ash'ar ɗinsu suna da yawa kaga lokacin quraish ai za ka ga hadda da hassan bin sabit sha'irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam in kahurawa sun yomi zambo da magana in ka shiga fannin shi'ar a larabci tsara magana zaka ga cewa ya shahara a cikin larabawa da yanzu ko kana son ka yabi mutum malam ya wannan ibar shi shi ka kada shi a ƙasa balarabe da kama shi kakai shi an gane ko? don lokacin shi ya shahara hassan bin sabit shi ne yake yi ma annab sallallahu alaihi wasallam shi'am wanda ha annab sallallahu alaihi wasallam ya wani zan buga cewa daga cikin shi'ar ɗin da aka ma annab sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya yi zambo shi ne ko ya yi zambo ya yi zambo kan musulunci ha annab ya ba da ni labarin din da aka gan shi aka shi shi an gane sai ya rawani ya yi rawani bayan an ce a kashe shi imani ya zo mai yaga abin da ya bai kamata ba sai ya rawani aka gashi haka ban manza Allah sai ya doki shi yau ba na su'adu a kwalkul yawan wata bolo mutai a ciki yake haɗi yake cewa mahalan ladhi ataka nafilatul qur'ana fiha hikimun wa tafsiru ne ko a cike yake cewa umbitu anna rasulullahi aw adali labari ya iske ban cewa annabi ya ce duk inda aka ganda aka kashe ni na ji labarin da yace wal afu inda rasulillahi mahmudu yace ni kuma na riga na san afuwa a wurin annabi abin samu ne da ya lokacin Umar har ya zo gon taro takobi tunda an ce a kashe annabi ya ce kyale shi ya zuga rasulullahi sai ya kasance yana wannan to kaga akwai lokacin da Abu Sufyan mun sha ba da misalin nan ko mun sha ba da misalin nan Abu Sufyan yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam zambo lokacin yake cewa ajibna khaylana illam tarawha tusiru an-naqa mu'iduha kada'u tubarina al-asnat musbighatin ala aktafiha asalu zimamu ko tulattimuhunna bil khumurin nisa'u ko yace ala abligh aba sufyan anni fa anta mujawwifun nakhibul hawa'u hajawta muhammadin hajawta rasulullahi fa hajabtu anhu wa inda allahi fi zaka al jaza'u atahjuhu wa lasta lahu bi qusin fa sharrukuma li khayrikuma fida'u kaga yayin menene cewa ma adinna khayra illa tarawha tusiru naqamu idaha kada'u yace wallahi ku sani dauran da aka ce zan mu shigo bude makka shine yake cewa dauran da aka ce zan mu shigo bude makka ya ce to abin na haila na illan tsarauha duka da wakanmu mu rasa su in dai ba ku gansu ba tusirun naka a mau'idu haka da'u tana ta da ƙura ƙura ƙura ba ta tsayawa ko ina sai ta tsakiyar makawurin da ake ce mai kada'u an gane ko a ciki dai ya mai da mace to lokacin shi'ar in baka iya shi'ar ba baka yi magana ba a shika an gane ko baka yi magana ba kwata-kwata a shika zaka ji a sha'ar ɗinsu kala-kala akwai menene rasa an maka mutuwa ka yi jaje ka yi shi'ar rasa akwai menene gasar ba ya ba ne gasar ka ce mai ziga zaka ziga budurwarka ko wata matarka ko wani abu makamancin wannan to sun shahara da gazolin fahish su in suka tashi ziga wai la haula wala quwwata illa billah komi wani amma akwai gazan sama-sama kaji suna mine ne gar'a'u far'a'u maskunun awariduha tamshi Allah Allah subhanahu ta'ala ya mana gafara wala suyan an yi gar'a'u far'a'u ko na'am na'am Allah mana gafara ka ji akwai wanda mada yabo ne za a yi ka yi yabo ka yi yabo akwai wasaf misali na ka wasafa abu ka siffanta duka akwai su misali misali misali can ka ji yana cewa walailin kamojul baharu arha su duruhu alayya bi anwa'il humumul yabtali shi wannan kaga baban shi ne ya rasu sai yake rasa faƙultu lahu lamma tamatta bi sulbihi wa arzahu ala'an wa na abi kalkali ala ayyuhal laylu tawilu ala jali bisbihin wa mal isbahu minka bi amsali wa qad aqtadi wa tayru fi waknatiha akwai kuma na gazalul fahish yake cewa na'am yake cewa tunamin shi wannan yace ala rubba yawmin latmin hunna salihun wala siyama yawmal bidari tujuljili imrul kais ne shedani yace wa yawma aqartu lil azara matiyati fa ya ajaban min kuri hal mutahammali wai shi astaghfirullah zuwaye ya isko yan mata suna wasa suna wanka kawai yana kan raƙuminsa akwai wanda yake so kawai ya soke raƙumin ya ba su suka cinye nama shi ne ya ce fa ya ajamar kawai sai ya ɗauko sirdin raƙumin yana ɗauka shi da yana kan raƙumin yana cikin tahiya fa zallar azara yar da mina bi lahamiha suke cilleri da nama talman ke yan koshi wasu yan mata ne kaɗan ya iske shi zakara ya yanka raƙumin shi kato shi mara takaici na'am to a ciki dai har batsa yake yi a cikin wannan wanda batsa sai a hankali an gane ko akwai kuma na fahar alfahari yake cewa inna da nadribu ra'as kullu qabilatin wa abuka khalfa atanihi yatakammalu yace mu ne muke huta jarumai ne muke zuwa yaki muna kashe kowace kabila a lokacin da muke yaki waje muna bugun wuyayen kabilu kai kuma ubanka yana can bayan kwalko bayan jakkashi yana hudda mata kwalkwata kaga Allah zamba ne wannan shi ba Allah mana gafara to lokacin rasulullah wa'annan maganganu tsara magana kuma a auna magana ba ta sauka ba daga awo da abin da zaka hudi ka auna shi saman sikelin awon wato arudin haka yake tahiya daidai bai sauka ba da wazan da kafiya a auna suke kuma za su kare da kalma daya da kalma daya da kalma daya da abu ɗaya na ƙarshen duka sai aka kawo musu ƙur'ani ga garbadan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce mai sai a ciki aka musu tahaddi aka ce mine ne fa tubi aka ce su ka sura sura goma suka kasa aka ce su kami sura guda suka kasa aya aka nema su kasa karshe Allah sai ya ce kulla inistama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira kace duka aljannu na duniya gaba daya da mutane na duniya gaba daya su tattaru su yi alliance shashe na taimaka ma shashe dan a zo da irin wannan qur'ani Allah ya ce wallahi ba su iya kawo shi ko da za su taimaka ma juna an gane ko ko da ba su iya ka irin shi ba su iyawa ta haddi ne Allah ya jefa tun daga farkon duniya har ƙarshe babu kuma kun ba a iya ɗaukar ta haddin nan ba an gane ko ƙur'ani ka ka irin shi a ji zirin zancen ka ya bada shine ai ta yace wa inna fihi la talawa wa inna fi kalamihi la halawa an gane ko ya yaba ƙur'ani kurgumin kahuri da yazo ya hadi aka ce kai yani shine Allah ya faɗa mana labarin shi ya ce menene summa nazara summa abasa wa basar summa adbara wastakbar fa qala in haza illa sihri yu'thar in haza illa qawlul bashar shi walid bin mughira ko ai shi ma yaji dadin qur'ani sun yarda kawai wanda ya karhin su kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ne ne yace ya alƙawarin kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah yace mu dinnan mu muka sauko da wannan azzikir alquran Allah yace kuma mu mu zan mu kare shi shi yasa ba wanda ya isa ya kara ko da harfi ko ya sauya fataha ko ya sauya wani abu a cikin qur'ani sai an gano shi masu sharri sun sha sharri kan yaje ko ina ake taro shi a gyara an gane ko wani zuwa za kai ka samu wani bawa Allah a cikin ƙauyen ƙayau a cikin bukka in ƙura'ani ya ji mai mai kure cewa zai na an yi kaza da ce na ruwa ce an mai haka wannan a gyara kuma a yi sinyale a yi alamtai ƙura'ani mai kara kaza yana da matsala kaza Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ɗauki mi ni ya kare wannan ƙura'ani mala ya ce ma dan haka shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimar shi sai ya turo annabi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba duk wannan shi'ar din da aka yi yayin ni bai iya rubutawa ba shi an gane ko banda shi ake yin shi a makka an sani bai iya ba kowa ya sani sai aka ba shi qur'ani kenan dan ma kaka ce daman mutum ne wanda ya iya wannan daman ya iya surutu yanzu misali Umar radiyallahu anhu ai ya kasance yana da ra'ayi shadidi suna son ra'ayin shi sun san mutum ne wanda ya iya magana sosai an gane ko to da aka ba umar ƙorani za a ci misali ta za a yi damar ya saba yi mana magana muna shi daɗin ta kawai zuwa ne ya yi tsara to sai aka aiko da miyul ummi wanda bai taɓa karatu ba a kan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa a cikin Qur'ani suratul ankabut aya 48 wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtiluna ai ka sani rasulullah kai tun harko kamu wannan qur'ani ba kasance kana karanta wani littafi ba ba kasance kana rubuta littafi da hannunka na dama ba kaga rubutu da me ake shi ina lai goshe din nan akwai goshe to ka sauya ka koma daman nan Allah mana gafara sai Allah ya ce idan lartabal mutlun da an yi haka ai da waso masu batawa sun samu kokonto a ciki sai da mu haya iya mutum ne zai je ya kebance ya rubuto abin shi ya dawo na'am aya ce bayyananna an gane ko a cikin zikatan wato wanda suka yi imani illa kulli khattarin kafur na'am ba kowa ke jayayya da ayoyinmu ba almuhim ga muhalli shahid nan wa ma kunta tatluhu min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idan lartabal mubtiluna ai da sun yi shakka da sun yi kokonto na'am lokaci yayi da mun shiga marahilu da'awa yanda rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya tsara mai yanda zai bi da'awar shi daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza kenan ina ganin ya kamata mu kwana fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure karamcin ilimi ne gare mu Allah subhanahu wataala ya mana ya mana gafara shi ya share shi daga kirzan mu gaba daya sai in Allah ya kai mu satin sama in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi marahilu da'wa muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan ruwan da ake sauko mana ya zama nan mai mana mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya kare mai kare gidajenmu Allah subhanahu wata'ala wanda ruwan nan ya ritsa da su Allah ba su abin da za su yi mai za su gyara gidajensu Allah sab ko mana damuna mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu abinci mai albarka اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته